أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحدن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبي قال سيدي القودية قال سبحانه وتعالى واللي تترى من وأن المسلس في تفسيرنا القرآن من جلمة سورة الطلاق يومنا على الله ربا أكو ليتعلم الهجرة hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin daidai da watan biyar shekara ta dubu da ashirin da shidda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walla iya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtawtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur Allah ta'ala ce waɗanda kuka ɗauke ƙaunar haida a wajen su daga cikin matakin ku ma'ana matakin da suka kai sun yi shekaru al'ada ta ɗauke musu har aka kai matsayin da an ɗauke ƙaunar dawar al'ada wajen irin wannan mata to su ma waɗannan mata idan an sake su fa iddatuhun na salasatu ashhur idda su wata uku za su kiran su wannan ba sa idda da jini wata uku domin shi jini yakan iya zuwa ya kare jini uku kafin wata uku kuma yakan iya ɗorawa sau da aka kenan su waɗannan tun da ba sa jini sai aka ce iddar su wata uku kenan haka yake ga dukkan matar da ba ta jini sai ce kuma wallahi lam yahid haka nan da waɗanda su musulma fara al'adar ba yarinya ce karama aka mata aure bata kai lokacin da ta fara al'ada ba to sai wannan miji ya sake ta to idda ta ita ma wata uku ne tunda ba ta al'ada kenan da su da tsayi duka hukunci su daɗe ne to sai kuma mata masu ciki wa wulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun Allah ta'ala ce mata ma'abota ciki ajalinsu ko kuma iddarsu aifewa cikin da yake cikin cikinsu wannan kuma koda ta mutuwa ce shi yasa iddar matar da take da ciki ta sha mamma da iddar kowace mace ita iddar ta takan tsawo takan gajarciya ko da mutuwa ne ita iddar ta kadai abin da yake cikin ta sauka amma da sharadi ya zama to duk abin da yake cikin ta aihe shi idan ta aihe sai likita ya ce akwai sauran da daya to har yanzu idda bata kare ba sai ta aihi wannan zaɓe shi yasa aka ce an yarda ana amulahun matuƙar kenan ko bata aihi duka cikin ba to bata kare ba idda wannan muttaqin laha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda yake tsoron Allah to Allah zai sanya sauki a dukkan al'amuransa wannan aya mun yi ta a cikin wannan sura wurare ina kusa wani da uku ne akan fa'idan tsoron Allah can gane ce wa yanzu ina ji Allahu makaraj a shi yan uwa a duniyar na kakaf babu wani abu jari da ya huce tsoron Allah kuma babu shakka idan mutum yana da tsoron Allah dukkan wani alkhairi ne ya same shi kuma zai iya kaucewa dukkan sharri domin tsoron Allah mabuɗin alkhairi ne idan mutum yana tsoron Allah kowa tabbata yana tsoron Allah mu'amala ma ba mai shakku a yi da shi No.
amma idan baka tsoron Allah mu'amala da kai ma sai aka ana tsoron yi ko ba a yarda da kai ba shi yasa tsoron Allah jami duniyar lahira No.
kuma fa'idodin su ke karkashin tsoron Allah gurin su ya kai inda ya kai domin ga shi a nan ma Allah ta'ala ya ce wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra dukkan mu nan kowa yana so Allah ya sanya sauki a cikin al'amarin sa haka yake aiko No.
mu duka muna so ubangiji Allah ta'ala ya sanya sauki a cikin dukkan al'amuran mu No.
to amma ga hanya Allah ta'ala dora mu akan su tsoron Allah ubangiji Allah ta'ala ya yi da cin haka ne Amin.
ذلك أمر الله أنزله إليكم yace wannan abu da aka ambata muku na al'amarin saki da kuma idda al'amari ne na Allah kuma hukunci ne na Allah wanda ya saukar zuwa gare ku.
No.
kenan kala ɗauka wani abu da aka faɗa na dokoki ne da aka ajiye wani abu ne wanda za ka iya taka kai abin da ka gada ba dokar Allah ba a wata karantsi ka bi ka zauna lafiya ka ibi kuma ka ɗanɗana kudarka ko a nan duniya ko a gobe kiyama Allah kare Amin.
wannan ya ta illa yana nan ne zuwa gashi nan dai yace duk wanda yake tsoron Allah yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare mishi yan ƙananan laifukansa wa yu'zim lahu ajra kuma Allah ya girma masa lada ya baka lada wanda yake mai girma No.
yan uwa fa'idodin tsoron Allah ba su da iyaka shi yasa a wani guri gaba ɗaya ma Allah ta'ala sai ya ajiye ci gaban duniya da gaba ɗaya shi ma iyalan tsoron Allah bar ma aljanna ma Allah ta ta ma tsoron Allah ce ko yanzu za a mace aljanna sai an ce to to tsoron Allah No.
aljanna ma ta ma tsoron Allah ce Allah ya mana dace da haka Amin.
sai yake cewa law anna ahlul qura amanu wa taqaw lamata'na alaihim barakatun min as-sama'i wal ard da mutanen gari ruwa za su imani su yi tsoron Allah da albarkocin bude sama da ƙasa No.
duk wahala da kullum tana biyarwa baya malin tsoron Allah ka ta kuma ka kaji ba kamar yan uwa yau ai ba ma sai an ga ma dinga hankali ba kan tsoron Allah yanzu yan uwa idan ana tsoron Allah ne kuna ga yanzu idan kasan nan gaba ɗaya kowa ne mai tsoron Allah muka- muka yi wata ɗaya kuɗe zamani duk Afirka ba za su sami ci gaba irin nan ba.
No.
to yanzu misali akwai dubban mutane wanda sun danne haƙƙin dubban mutane yau idan da tsoron Allah kowa za ba shi haƙƙinsa No.
yau idan da tsoron Allah ba a cutar kowa ko da ba shi aka ji ko idan babu tsoron Allah yan uwa abinda mutum dubu za su ci su koshi mutum ɗaya zai ɗauka ya je ya ɓadda shi har da shi yawan za ta amfani shi me ya ka haka yin tsoron Allah idan ana tsoron Allah gida ma wanda ba sai ka kulle ba za ka je ɗauka haka amma yanzu ka kulle ba kuke gani duk abin da ka sani yana biyo baya wallahi shi tsoron Allah ka shi shi yasa ba wata musiba da ta wuce shi tsoron Allah ita ce take biya tsoron dan adam ta mai da mutum baya komi ya lalace maka tun da Allah ya ce mai tsoron shi zai sanya mashi mahuta cikin al'amari in baka tsoron shi ba duk a cikin al'amari da babu mahuta ko ina an ka shiga ka shiga uku Allah kare mu Amin.
to kun gani wanda yake ta yukaffir an sayyi'at an dawo daga can yanzu an dawo zunubin naka ma waka shi zai tsoron Allah zai waka wannan zunubi wa yu'zi lahu ajra kuma ya maka sababin samun lada mai girma No.
kun yi haka yau za da nasara kansu haka Allah ce musu walau anna ala kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im yahuda da nasara su da kansu haka Allah bar da ce ka kasancewar cikin bayan sa mai tsoron sa No.
musulun labara
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa askinuhunna min haythu sakantum min wajdikum yace matan da kuka saka kafin su kare idda ku zaunar da su a inda kuke zaune daga samu wala tubaruhunna kar ku cutar da su nisu zai yi ku alayhin dan ku takura musu ku kumtata musu ka san dan adam shi bai san ba dan adam dan uwan kace na zagaya inda ta zagayo musu damu ba amma ba Allah ba dan uwan kace ya kwana kana amma Allah ba shi kwana kwana Allah ya ce idan an saki mace a bar ta zauna a gida a kyautata mata ta ƙara idda to shi ba ya so ta zauna kuma in ya kore ta a ce ya saka dokar Allah to sai zai takura ta ya matsa mata walakanci abubuwa daban-daban me za ta yi sai ta fita to shi ma Allah yana kallon wanda ya haka kenan so kake ta juya ta taiko to Allah yana kallon ka wa in kunna ulati hamlin in ma'abota ciki ne fa an fiɗu alayhinna za ka ciga ta tana gidan ka bata zuwa gidan kowa komi ka mata da sutura abin duk abin da yake a da kana mata yanzu ma ya kuma kanka hatta ya za ana hamdan an su sauke cikin na ma'ana ta yi idan ka saka mata tana da ciki za ta zauna ko yau take da ciki na wata ɗaya ƙara za ta wata tara ko to duk wata tara nan tana nan a gidan kana mata komi har ta aihu to yanzu in ta aihu kuma idda ta kare to kuma yanzu ya za a yi da ɗa wa zai bashi ne ita ko to sai ku ji doka sai Allah ce fa in arda ana lakum idan suka shayar muku ƴaƴan to fa atu hunna ujuran ko ku biya su dole ka biya kuɗin ba da murna to sai ne wani abin baƙin ciki da ake yi wani mutum ne zai saka mace yanzu wanda mata ta aiwa mashi ɗa tana gidansu wai bai ba ta kori kuma tana share mashi ɗa wai yanzu an yi ƙarar shi gidan alƙali wai an za a ɗora mai yin jika uku a wata ɗan shakarci mai jika uku matar ka ta gidan jika uku ranar ɗaya kake ba ta kuɗin tukuri shi ta yi tukurin jika uku kuma ka bai ta yi sha yanzu don Allah mutum bai kunyar Allah wannan yaro da suke shawarwa ɗan wani ɗan kai yanzu baiwar Allah nan za su shayar maka ɗanka waccan ta gidanka ita ma ɗanka za ta sha ko ita wannan baka ba ta ba abin da za ta sha dan ta ba ɗanka ya samu abin da zai sha ita waccan ka mata duk abin da za ta samu sha ɗan ka adalci ka kuma shi tsoron Allah wai kuma abin da za ka bakin ciki wai kowa ne wai kowa da wani hatsari uku da ake bada wasan da yanzu wallahi hatsari uku ya ce wa mutum wai kowa ne ya zaba ta ɗari uku wai kuɗin shayarwa to yana tsammani ko tana yiwuwa doka ce tun lokacin wani shekara ɗari da wani abu da ta wuce a baya wani lokacin haka ba da ayyukan ta isa ina ita ce aka iya za ta canza har yanzu zuwa ne kenan farashin ita shi kamar kuɗin bara kenan ko tun da dai ana ba da irji kadan wannan farashi ya ita shi kaga kenan har yanzu kenan wancan abu da ake aiki sai a ba ta ɗari uku na shayarwa ko shika uku da wannan shayarwa ya danganta da ƙarfin mutum wani ma zai iya ba da jika ɗari ana shayar mishi da kuma haka ko dole ka bada domin ne domin matar da ta gida abin da take jin daɗin da take tana shayar maka ƴaƴan ita ma wannan haka take kuma kana da halin wani kuma tana jika goma zai bada wani jika sha biyar wani ashirin kowa dai daidai ƙarfinsa amma dai ɗari uku jika uku ka zama kuɗin shayar da nono ba ne kuɗin rana ɗaya ne ka bada da saboda haka ce nan sai Allah ta lage cewa wa ta miri bai na ku bi ma'aru ya ce ku rika umarni tsakanin ku da kyakkyawa wani ta asartun fasatun biyu da uku idan an ya gagara an kasa daidaita wajen shayarwar nono karfinta maka wuce jika talatin sai sai jika ɗari shi kuma ana iya samun wata ce haka aiko da jikan nan ƙaryin naka ta ce sai jika da shi gaggawa kawai sai ta gaskiya ban da jika da shi sai to ga ranka na sai Allah sai fasa to rubu lahu ukhra sai an samu su bashi ne sai kai shi mun wata bashi ne ka sallame ta kana da ka samu sai alwarka ta bashi ne a kyauta ni yin zai zo sa'ati min sa'ati Allah sai ma abota yalwa idan zai ciyar shi ma ya bada ilmi yalwa shi mai arziki ilmi mai arziki ko inda zai karin shi shi yasa musulunci ko inda zai karfin ka ake baka amma mun kuma zai ga a yau ba kallon wannan su da kansu mata ba sa kallon wannan kowace ita kaɗai abin da aka wa wanda take kallo shi yasa duk wanda ke so gode Allah ya kalli na ƙasa da shi haka manzo Allah sai ya in ba ka za ka rena ni'imar da Allah ya maka yanzu idan duk zaman da muke a nan idan muka tsaya muka kalli na sama da mu ba wanda bai godiya amma da mun ya baya wallahi za mu ga ɗumbin jama'ar da take karkashin mu wanda mun tsere mata sai mu wa Allah godiya a komai ko a lahiyar jiki ka tsere ya zama masu yawa in ba ko Allah godiya ba za ku godiya wani ku jira alayhi rizqu fa lillahi ma atahu ba wanda Allah ya sa shi ma arzikin da ya kawo ba yake da talauci shi ma ya bada ya ciyar abin da Allah ba shi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata Allah bai dora alai sai abin da ya bada ba ta kula akan abin da zai iya ba sai ya Allah ba da usul yusra sansani Allah zai sanya bayan tsananin kuma sauki wanda kake gani a cikin wahala da tsanani to da za a waye gari su ga cikin wadata da arziki shi yasa talauci ba da shi ake rayuwa ba har a mutu gidan arziki ba gidan arziki bane har abada gidan arziki zai iya koma gidan talauci gidan talauci ya koma gidan arziki to da haka kenan shine Allah ta'ala ce sayaj'alu Allah ba'da usri yusra da mutum a cikin tsanani amma an waye gari ya shiga cikin arziki na
وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
Allah subhanahu wata'ala ke cewa waka ayin min qaryatin atat an amri rabbiha ce da yawa alƙarya ma'ana mutanen garuruwa da yawa wanda suka daga kai karan hanci suka yi girman kai daga umarnin ubangiji Allah suka kibi suka yi abin da suka dama fa hasabu na hisaban shadidan wannan alƙarya mutanen nan sai muka musu hisabi mai tsanani tun duniya وعذبنا عذابا نكرا muka masa azaba azaba wanda suke da zunubi a nan idan muka dibi wannan aya sai ku to ana tsakiyar maganar nan san saki da kome da idda da dokokin su kada sai aka kai tsaye sai aka zo da wannan aya aka ce da yawa alƙaryoyi wanda suka girman kai suka ƙi bin umarnin Allah ta'ala suka saba Allah da manzanninsa amma Allah sai kama su da azaba mai zai to mene ne sa aka ka ayar na a wannan wuri mallu suka ce don a tunatar da bayan Allah san wannan abu da aka karanta na bayan nan da hukun dokoki ne na Allah a baya akwai mutanen da suka wa dokoki na Allah karan tsaye amma a zaɓin da Allah ya musu kenan tunatar da mutane ne aka karka ga cewar kai labari aka baka da wata alƙarya ta wuce a ba a'a kai ma idan kawai dokar Allah abin da kaga dama tana yiwa ta sauka a kanka shi yasa wannan aya ta zo a wannan wuri domin a tunatar da bayi a kan haka sai Allah ce fa za ka tuwa bala amri sai ta dandana uqubal al'amarin ma'ana laifukan da aikata wa kana aqibatu amri ya khusar al-qarshan al'amari na ta sai zaman tatsiya ne أعد الله لهم عذابا شديدا كما الله يتعالى لا موسى عذابا من غير أن يقوم القيامة دليل أنك الله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا يسري كيسونا الله يا كما سهرك اليوم سي إيماني دا الله كيسونا الله إذا أنزل الله إليكم ذكرى إيك الله يسمك تناتر وادك البعيد واسي wannan wa'azin shine rasulul manzo yatlu alaikum ayatillahi manzo na Allah wani na karanta muku ayoyi na Allah mubayyinati wanda suke a fili domin ayoyin alkur'ani da an karanta ka san da ce wannan magana hili take ba ta bukatar wani dogon bayani yukullabi da amanu wa amil salihati min zulumati ila nur domin Allah ya huda wanda suka yi imani suke aiki nagari daga duhu na kafirci da na sako zuwa sai imani wa man yu'min billahi wa amal salihan duk wanda imani da Allah kuma ya aiki nagari to Allah ta'ala ya zikirin jannatin zai sanya shi aljanna ta jirimin tafiya al'anhar wanda ƙoramai da famfuna suke gudana ƙarƙashinta khalidi na fiya abada yana dawwame ko kuma suna dawwame a cikin har abada kada hasan Allah lahu rizqa hakika Allah ya kinta mishi arziki a cikin aljanna arziki yana bashi da iyaka Allah alladhi khalaqa sab'a samawatin Allah ta'ala shine sarkin da ya halitta sammai guda bakwai sannan nan gaba ɗaya bakwai Allah ta'ala halitta kuma ba ya gani ba a wajen wani ya kwaikwaya. Duk mai hankali. Idan ya kalli sama ya san in ba Allah ba labari ba kake labari zai iya wannan aiki. Tun da mun ga aikin ɗan adam ai ko? Mun ga aikin ɗan adam duk yadda yake da ci gaban ɗan adam yake magana. Duk aikin da za a yi ya kai faɗin metar ɗari ma kuma zai abin da ake sa ya tallafe shi. Amma sama ga faɗin ta ba abin da ya tallafe ta. ga ƙasa da kabrinta amma tana tsaye in ba aiki na Allah bai ga tun ne ƙasar nan ta rubushi kai nizamin kawai wannan da muke kallo rana ta sai wata ta da dare da rana ta bi wannan abu kaɗai da muke kallo in ba Allah ba wanda zai yi aiki aiki Allah ya sha bamban da kowa shi yasa Allah ta'ala wurare biya yana tunatar da mu akan halittar samai da ƙasa domin shi dan adam abin da ya gani da idansa ba abin da ya kai sama da ƙasa amma ba ana nihi ba sama da ƙasa su ne manyan halittu na Allah a'a kursi ya yi ninka ninkin ba ninkin sama da ƙasa shi kuma al'arshi ya yi ninkin ba ninkin shi ma kursi yana ashe a nan eh, ana tunatar da ɗan adam ne ga abin da ya sani domin sau biya da abin mutum in ba abin da ya sani ba inkari yake gaugari sai a nuna maka ai sama da kowa ya kalli ta ƙasa ya kalla kenan duk mai hankali ya kalli sama ya kalli ƙasa ya san wannan aiki ne ba da ɗan adam ba tunda mu mun san irin aikin ɗan adam iya da matsaloli jiya kuma ba ya jimawa yanzu yana sama shekarar ta nawa in ka ce shekara dubu kaza kai ka tsara ka faɗi in ba Allah ba wani sai ya adadin daɗe wata amma ta yi sama na hanyar ba sai ta yi ba tana nan yadda take kuma yadda Allah ya so ba za ta tsaya ba ko ta samu wani tangarɗa sai yadda Allah ya ga dama haka tun ta kasance inda aikin ɗan adam ne da ba yau ba kayan da ragin adam da ma an wuce wannan aiki da yanzu an nemi sama da wannan to amma da ke aiki ne na Allah ba a iya kai gare shi ko babu tangarda babu wani matsala kullum ga ta nan a yadda kowane umarni na Allah bai saba kuna da kenan waɗannan ayoyi suna nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala da biyu da san girman Allah ta'ala ba ya taɓe ya sa'a idan baka san girman Allah ba to girman wa kake so ka sani shi ne yake sawa rishin sanin girman Allah kaga wani yana ɗaukar haƙƙi na Allah yana ba wani wani girman da yake gani na wani wallahi yan uwa abin ya wuce dukkan tunanin abin bakin ciki mutanen da suka zaɓi jahilci suka zama su ake wasa da hankalinsu irin wannan su san san ba a nuna musu Allah wani san shi kadai za a nuna musu wani mutum da darajar wannan mutum da matsayinsa da haka a ƙarshe dai wannan mutum kadai shi ne mai daraja gurinsu ka ga muminai da so karanta alƙur'ani da ainihin alƙur'ani su za su nuna musu girman Allah sannan cewa Allah ta'ala komai nasu ya sha wannan da kowa to Allah ta'ala shi ne halittar sammai bakwai wa min al-ardi mislahunna a ƙasa ma Allah ya yi haka su ma ƙasan bakwai kiran Allah ya halitti ƙasar su ma guda bakwai ya tanazzalu al'amru bainahum al'amari na wahayi na Allah ta'ala da al'amari kauni da shar'i duk da ba ina sauka tsakanin sama da ƙasa kullum sama da ƙasa zuwa ake ana zama har a yau ayakunan bayan Allah suna sama launin bayan Allah suna sama mala'ikai suna tashi da ayakuna masu suna sama mala'ikai suna saukowa daga sama ruwa yana saukowa daga sama rahama tana daga saukowa daga sama abubuwa ne ga sunan banda Allah ba su aiki ne ake a cikin tsari aikin da babu tangarda a cikin sa aiki ne Allah subhanahu wa ta'ala ba ina aikin mu ba wanda shi gaba da tangarda a kowane lokaci to Allah ya yi haka li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir don ku san da cewar Allah mai iko ne abu safo ne shi abin Allah babu wani abu wanda yake mai wahala ba wanda zai gagara mai wahala ba shi babu abu shi ba ne gagarare ko kuma mai wahala ba shi da iyaka gagararen ba shi da iyaka amma shi Allah aikinsa ba a ɗaukar lokaci inna ma amru idza arada shay'an an yi kula da hukumta duk abin da Allah yake so ya kasance kadai a ce ya kasance ya kare kibta wa ido ta yau ka duba ga kiyama yanzu ku duba ga mutum nawa aka binne a ƙasa ya zama kashi ya lalace Allah kaɗai sun yau amma Allah ce wa ma'amun sa'ati illa kalal basari ahu aka wallahi an wa kullum kibta ido wannan dubo kibta da zaka yi ta dade kafin a ta da kiyama kada da an yi ta kiyama kibta ido ta yau kowa ta shi in ba Allah ba wake da irin wannan aiki akwai da wannan aiki babu shi idan ku san da cewar Allah subhanahu wata'ala da iko na kan komi kuma kaga duk wanda ya fahimci Allah da iko na kan komi ina ga ai gurin shi ba za ta yi sanyi ba matukar ka dogara da shi ni ba za ta yi sanyi ba ba za ka samu ba wani abu na karayar zuciya dukkanin zuciya sau biya tana zuwa ne dalilin launin imani mai ƙarfin imani duk aka kara wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah ta'ala ilimin sa ya yi komai duk abin da ake ci halin da kake ciki yana kallon ka ya san ilimin ake ci Allah ta'ala na kowa da ko a rubuce ki a gurin sa kuma ilimin sa ba abin da ke fita daga cikin ilimin sa subhanahu wata'ala to kuma alhamdulillah yau dai surar tamu ta kare ina ganin insha Allah darasin mu na yau da goma duk da cewar sati ne zuwa za a yi sallah amma ina gani za mu yi litinin kenan litinin za mu saboda abin da ɗin a talata da yanzu yawon litinin kenan insha Allah muke so mu yi dan tunatarwa kan abin da ya shahi layya da kuma wasu abubuwa da ƙarshen ko idi da sauransu insha Allah ya sai a tuna mai litinin Allah ba yawwa eh wai a ƙasa su ma kamar sama sama an ce bakwai ai a cikin alkur'ani ba inda aka ce ƙasa bakwai sai dai yana nasu ne cewa min al'ardi ne suna hullu da shi a gane ita ma bakwai ce amma a hadisi suna ya tabbata wal arabina sab a gane san ibi ce سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب السلام عليكم